أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta laraba a yau muna sha biyu ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya dace wa sha uku watan hudu miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alkurani mai girma wanda jiya mun tsaya a cikin suratul fajr bayan mun ji farkon abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yayi na rantsuwa don nuna girman waɗannan lokuta na sahiyace abin da ya shahi kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja ne ko kuma abin da ya shahi ashaf wal watr na abin da ya shahi goma ga watan ramadan watan zulhijja ko kuma tara ga wata sannan kuma da rantsuwar da Allah ya yi game da dare a lokacin da ya ba da baya Allah ya ce inna fi zalika kaga a cikin haka ko kuma halfi zalika qasamul lidhi hijr yanzu shin a cikin waɗannan rantsarantsan da Allah yi da nuna girman waɗannan abubuwan da yayi shin akwai wani buƙatar ayi rantsuwa ga mutumin da yake mai hankali har tukun sai an rantsi zai gane girman Allah subhanahu wataala duk waɗannan abubuwan da Allah yake wayanka ai ya kamata su zama to maka a matsayin abin izina da dokar lura ka gane girman Allah subhanahu wataala sannan ba Allah ya gama wannan sai ya zo bayani akan abin da ya shahi labarin wanda suka gabace mu wanda sun zo a cikin dare da yini da sahiya da dare da wane ne da sauransu kamar da muke rayuwa a yanzu sai suka ƙibin Allah kowa ya aikata abin da ya ga dama ya zama to saban Allah shine tutarsu yani shine titirkinsu kowa abin da yake jijji da shi da kafafa da shi shine kawai saban Allah waɗannan mutanen gabaɗe Allah ya haɗa su jumlatan Allah ya hallakar da su mutane ne waɗanda sun yi mu ƙarfi ba ma magana tun mutane da suke shekaru ɗari ruwa su ne shekara dubu kuna makamacin wannan ko kuma da duk inda aka yi kawo daga inda ka kai shekara hamsin da wasu abubuwa sattin inda ka rufa ta malam to ka ji yanayin jikinka ba da kake jin daɗin shi wani shi yasa har kullum zaka dawo baka da lafiya saboda wani cuta ya kama ka wanda bai da magani shine tsuha kenan Allah ba mu labarin waɗannan mutanen saboda mu ɗauki izina mu gane cewa duk da ƙarhin da suke da abin da suke da na mulki amma Allah halakar da su Allah fara labarin mutanen adawa mutanen annabi hudu wanda mun ji labarin su a jiya suka yi abinda aikata aikin da ya kai ƙarshe ubangiji subhanahu wataala ya halakar da waɗannan mutanen sannan bayan su Allah biyo baya da bayani akan samudawa waɗanda su kuma saboda tsabagen ƙarfi yanzu kawo misali masallacin nan dutsen da kawai zaɗo mai girman wanda sai a zo a sassaƙa shi a ciki a yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya wa kanu yalhitu da minar jibali buyutan aminin sun kasance suna suna nahatu suna suna sassaƙa gidaje daga dutse amma su ma ƙarshe musu kai labari ba Allah biyu ba da labarin fir'auna ya ce wa fir'auna zil autad fir'auna ma'abucin turaku ma'abucin sojawa masu ƙarfi a ƙulle mutum a yi ta ba shi kashi azabar sahi da mata daga jama'a haka yi ta yi amma yana yake babu shi da ya giga sosai ma cai ana rabu kuma la'ala amma kaga duka abu ya zama labari yanzu da haka in kai alheri kanka kama idan ka shifka tsiyawa ne karshe akan ka ta kare Allah kiyaye Allah ya ce waɗannan mutanen allazina taghaw fil biladi wa suka yi dagawa jijji da kai da nuna baya su fil biladi a cikin ƙasa a cikin wurare daban-daban wanda kuma haka zaka samu a yau mutane da sunan mulki sai mutum ya rika cewa shi fa a garin nan babu wanda ya sai mushi gana saboda yana jin cewa kai shi ya kai wani matakin da ba wanda ya isa ya ja hankalin shi ko kuma ya mushi gargadi ko ya mushi kashedi ko kuma ya ce wani a taka a hankali babu wannan shi ne ga giyan mulki ta warcewa ne sai ta aikata abubuwan da ba daidai ba sai ya sauka zai gane cewa ashe shayi ruwa ne yani abubuwan da ya aikata duka ba abin da ya kamata yi bane yi to fa aksaru fiha al-fasad Allah ta fasabba alaihim rabbuka sawta azab sai ubangijinka ya sabko musu ya naso musu ya zubo musu sauƙa azab bulala ta azaba yani Allah ya tare da wata azaba ta musamman ya sabko waɗannan mutane kare su sai zaman to yanzu kawai ga sanar labari shi yasa can cikin su a rayu in Allah ya ka labarin ya ka labarin a kare sai a ce inna fi zalika la'aya yace a cikin haka akwai abin lura amma ha da yawa daga cikin mutane ba sa gane haka shi zai duk abin da ake gani yake kamar dole ne a yi yanayin haka yake dole abin abin haka nan ya mance cewa dukkan abin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma ganin damar Allah ne to wani anan muka tsaya jiya za mu tashi ayata goma sha hudu kenan inda rabbaka labil mirsad إن ربك لبالمرصاد haso ubangiji subhanahu wataala yake ta inna rabbaka lalle ubangijinka labil mirsad ai Allah yana madakata yana shirin kowa di yanda wani kai ga aikata ayyukan ba daidai ba yana ta tabar gaza to wallahi kai yawance cewa fa ubangiji subhanahu wataala labil mirsad ay yarsudu a'mal al-ibadi Allah yana nan yana tara ana dan ana tara ayyukan bayi ƙarshe bi za a yi saba sai a ba kowa sakamakon aikin da aikata shi yasa cikin hadisul qudusi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ibn adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika min mulki shay'a ya ƙara cewa ya ibn adam لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه Allah ya ce ya ku ɗiyan adam da farkonku da na ƙarshenku gaba ɗaya ku zamanto imanin kowa a ce irin na manzo Allah ne Allah ce ma za da zalika fi mulki shay'a wannan imanin naku bai ƙara komai a cikin mulki na dama da aka ga zabuwa da zananta ahadanta yani dama ubangiji subhanahu wataala ba ku bane za ku zo ku aikata wani aikin da za a ce kun ƙara mulkin Allah da wani abu a babu ku ku asuwa ma za da zalika fi mulki shay'a sannan kuma yake cewa ibn adam ya kai dan adam law anna awwalakum wa akhirakum farkonku da karshenku insakum wa jinnakum mutananku da aljannunku kanu ala afjar ya zamanto kowa fajirce shi da da giga a cikin aikin aikin banna a ce kowa misali ya kai fir'auna a ce kowa kafirce shi irin na fir'auna ne misali Allah ce ma naqasa zalika min mulki shay'a wannan bai rage mulki na komai ku ajje hankalinku innama hiya a'malukum ku fasali cewa ayyukanku ne inji Allah uhsiha lakum Allah ce ayyukan kine ne ayyukan ku ne nake ilga muku me zai biyo baya sun ba uwafiku iya sannan in cika ma kowa aikin shi da haka idan ka tayi gobe kiyama man wajada khairan duk wanda ya samu alheri falyahmadillah ya godiya ga Allah wanda wannan kuma shine karshe a cikin rayuwa a ce yau kin mutu ka mutu na mutu mun je zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mun samu ayyukan da muka aikata managarta su suka rinjaye ayyukan mu na banda falyahmadillah sai kai godiya ga Allah shi yasa ɗan aljanna in suka shiga aljanna suna faɗi suna ƙara alhamdulillahi alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu godiya ta tabbata ga ubangijin da ya cika mana alkawalin da ya mana wa aurasana al'arda na tabawa min aljannati haisu na sha yanzu ya gadar mana da gidan aljanna ga tunan muna morawa muna fantamawa iya sarrafa Allah ce madalla da aikin ma'aikata kana sai kin yi aiki ana sai na yi aiki ana sai mun yi aiki ana kaga godiya ga Allah falyahmadillah sai Allah ya ce wa man wajada ghayra zalika wanda kuma ya samu sabanin haka nan ya samu littayin shi a hannun shi na hagu ya samu ayyukan shi da banna sun fi yawa Allah ce fala ya lumanna illa nafsahu kare zargi kowa ya zargi kanshi ba kowa ya ja maka ba kai ka ja maka kanka kai ne shedanin kanka da kanka ke ce shedaniyar kanki da kanki ana cewa ki bari karki ki bari karki kira ga ai akwai sauran lokaci kar a takura wa mutane kar a hana su shakatawa wata fa take cewa maganan ba ba wani bane yake haka tun ita ba kida ba kida take cewa tace duk wani aiki wallahi na jin daɗi duk wani abin da mace za ta yi ado da shi kawai a ce musulunci ya hana wai maganan me ake ana maganan kankare haƙori a yi wushiriya ana maganan aske gira ana maganan ƙara gashi ana maganan wannan caccaken da ake yi wai take bayanin cewa wai duwan abu na wanda zai hudu mace kuma kawai addini gaba ɗaya hana kaga wannan in ba kaso da take da ba mai girma na jahilci wannan magana yana isa ta bar musulunci to lokacin da ran dan adam ya kai wani mataki abinda zuciyar shi za ta karya mishi kenan sai daga duk wani abu na morewa kawai shi ne abin da aka zo da aka hana mutane sakaci ruwa shi to wani alama ce akan can zuciyar ta kai matakin da in ba hankali ba ta rubu ya kai matakin da la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa duk wani aikin banna to su ne gaba gaba duk wani aikin alheri kuma sai ya rika jin cewa an takura su an matsa musu to wallahi kai hankali ki hankali in yi hankali inna rabbaka la bil mirsad ubangiji yana nan madakata yana jiran kowa da kowa ko babu wanda ya isa ce ba zai zo ba dole kowa zai biyo ta wannan mabiya sannan kuma za a mashi sakamako akan ayyukan da ya aikata wannan aya tana karantar da mu cewa at-tahdhiru min azabillahi wa naqamihi fa innahu ta'ala bil mirsad jan kunne akan azabar Allah subhanahu wata'ala da kamuwar Allah saboda Allah yana madakata falyahdharil munharifuna an sabilillahi da haka duk mutumin da ya karkace wa tafarkin Allah wallahi hankali ya yi hankali ya kuka da kanshi saboda Allah ya yi tanadin azaba ga dukkan mutumin da ya zamanto baya jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kaza abinda ke kuma za ki aikata kaza ko abinda za ka aikata kaza da aka wajibin dukkan mutum mai imani ne ya yi ƙoƙari ya kiyaye wannan in ba haka ba kuma lalle tabbas zai yi nadama ya tauna yatsa yana ya waila ta laitani kai cona ina ma a ce na yi kaza a daidai lokacin da waɗannan nadamar gaba ɗaya masu da amfani Allah kiyaye na'am
fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke tafi ammal insanu kaga kala na ɗan adam a nan al'insan ana ne al'insanu kafiru al-mushrik kahuri mushriki mai shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan hali na ɗan adam irin wannan idza mabtalahu rabbu idan ubangijin shi ikhtabarahu Allah ya jarrabe shi Allah ya jarraba shi fa akramahu Allah ya karamta shi wa na'amahu Allah ya mushi ni'ima akramahu wa na'amahu ay bil mali wal jahi Allah ya girmama shi ta bangaren bashi dukiya ko kuma ta bangaren bashi matsayi aka bashi matsayi aka bashi dukiya wannan mutumin mai zai rika cewa faya ƙulu zai rika faɗa yana ƙara cewa rabbi lalle ubangiji na akraman allah ya karrama ni ai faddalani limali min mazaya ala gairi ya faddala ni ya fifita ni ta hanyar bani dukiya da bani matsayi akan wani wanda bani ba sai rika alfahari yana jijji da kai yana ga cewa kalan karatun da yi ne karatun da ya yi ne abin da ya karanta ne a harakar da ya shiga ce kalan kasuwancin da yake ne faya ƙulu rabbi akraman ce Allah ya karrama ni ya ni'imta ni ya darajta ni yana jin daɗi wannan a lokacin mi a lokacin jin daɗi ko a lokacin da aka bashi dukiya aka bashi mulki Allah ce wa amma amma kaga idza mabtalahu idan ubangiji subhanahu wataala ya jarrabi kaga can na farin ma aka ce fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu kina a karrama ka a baka dukiya a baka mulki wannan majarrabawa ne sannan kuma wa amma wa amma idza mabtalahu faqaddara aw faqadara alaihi rizqahu sai Allah ya kumtata maka arzikinka qadara alaihi rizqahu ay dayyaqahu walam yuwassi'hu alaihi Allah ya kumtata arzikin bai yalwata wa mutum arziki ba yanzu irin wancan adam din me yake cewa fayaqulu sai ya rika cewa rabbi ahana ubangiji na ya tuzartar da ni Allah ya walakantar da ni mu duniya da rakiya muka zo ahana ni ai azallani bil faqri ya kaskantar da ni ta hanyar talautar da ni wannan bawan ba za ka samu shi yana godiya ga Allah subhanahu wata'ala ba da irin abin da Allah ya mushi ni'ima ta lahiyan gangan jiki yana ga duka wannan ba ni'ima bace ba yanzu gaba ka daya ta tabo ka gani kaga tashin hankali to amma dan ya dauki dukiya ita ce wani wata kayan gabas idan dai Allah ba kudi ya bashi ba to kawai yana ga cewa Allah ya walakantar da shi Allah bai kyauta mushi ba kuma a yau ba magana kahuri ba a cikin musulmai waɗanda suka yi nisa da karantarwar addini da yawa za ka samu suna maimaita irin wannan magana mai kuɗi ne shi sai rika jijji da ka yana alfahari a cikin mutane yana nuna cewa shi ƙin na musamman ne shi yasa Allah ma shi wannan ƙin yana ga dubara shi ce yasa ya samu wannan dukiya fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman sai ce Allah ya girmama amma kuma a lokacin da aka umzata arzikin to a lokacin kuma haffariya sai ka je nayi wani baya kunyar Allah subhanahu wataala zai iya daga idin shi daga bakin shi ya ce shi dai duniya ko kuma su dai duniya rakiya suka zo me yasa ko saboda ya ga wani a cikin mota me yasa saboda ya ga wani ya sa kalan tsimma kaza me yasa saboda ya ga wani yana cin irin nau'in abinci kaza shi kuma bai samu irin wannan ba yake ga cewa Allah bai kyauta mushi ba zai rika alfahari yana fariya yana cewa su dai duniya rakiya suka zo ya mace ne imamin da Allah suwar ta'ala ya mushi duk wa irin halin da kake ciki na rayuwa to wajibi ne ka rika duwa wanda yake ƙasa da kai kar ka duwa mutumin da yake sama da kai manzala yake ta unzuru ila man huwa asfala min ku rika duba zuwa ga mutumin da yake ƙasa da ku kar ku duba wanda yake sama da ku saboda in kuka duba zai sa ku gode wa Allah subhanahu wataala kana samun velo kana duba mai moto kullum sai ga caka wannan shi daga ya matsa kawai fit ya tafi kai kuma kana samun wannan kana ta kana ta fama kana jifi kana sharewa kaga ba za ka gode wa Allah ba inda zai ta yi aminti ɗaya kai da Allah ya kai minti biyar kana fafatawa to kullum ya zama to shi kake kallo kana ga abin da kake sama ba komai bane ba amma ka duba mutumin da yake ta ya kafa mana kai da kai ka danna ka danna ka danna ka danna idan ka samu ta gangara har daga kafa za ka yi kawai ka gangara shu a sama shi kuma duk gangara da ya samu dole kawo shi sun motsa ka ya tafi in a kafa kake ka duba wanda Allah ya jarrabe shi da gurgunta kai ba taka kake ba wataƙila idan wani abu a huta a huta a guje ya zo za ka iya huta a guje bakar damuwa komi amma wani ba wani a taƙaice a waje guda yake sai dai wani ya ɗauke shi ko kuma abin da zai ritsa da shi in ya ritsa da shi idan kai a haka in kake a irin wannan halin na baka da ƙwahuwa ko baka da kaza ka duba kuma kai lahiyar kalau za ka yi magana za ka yi wane ne kana kallon abubuwa a kowane shi kuma bai kawo wannan matsayin ba bai kawo wannan matsayin ba da hankalinka ka rika duba mutum duk talaucin da kake ciki da hankalinka za ka san yan dubarun da za ka yi ka samu ka a shi kuma wani mahaukaci ne mahaukaci ne nan akwai wata gada akwai wata mahaukaciya ita wannan ruwan na gada shi ne abin da take sha za ta zo ta sha ta sha ta sha ta ɗoka ta zuba ma gangan jikinta har ta sa ta sabuli ta wanke kanta kuma ta tashi ta fita da wani buki ta cika shi ta yi gaba kai kuma ga kan da hankalinka ras ka san me ya kamata ka san me bai kamata ba kuma duk kawai dan Allah ya baka kuɗi ba sai ka rika hawanka tuhumci ubangiji subhanahu wataala idan kana so so kake dole sai kun ci abincin da za ku zama mula mula ku fari ku rika aske ana wacce kina morewa kina murmushi kina jin daɗi ki tuna wata abinda za ta ci so ɗaya bata da shi wadda za ta zo ta miki shara ta miki wanke-wanke ke a inda kike kina ga kamar kin rena amma a ƙarƙashin ki ko mutane da suke ci ka ga mace ta tada hankali me yasa ba mata kaza ba me yasa ba ai kaza ba la'alla kuma an ka duba za ga a cikin a cikin gidajensu da ta huto daga can ma wannan jin dadin da take wata ila a gidan mijinta ko a gidansu ba ta yi shi ba amma kuma ta rena saboda wani abin da bai taka raka da hitar nema ta bijire ta nuna ai ita wahala ba kawai take sha to irin waɗannan ni'imomin kar mutum ya rena su ka rika dubawa ka rika godiya ga Allah subhanahu wataala in dai ka rika duba mutumin da yake sama ka to kai ko ba ran da zaka gode ma Allah tunda har kullum akwai wanda yake ka wa fawqa kulli dhi ilmin alim in me kake takama da shi to akwai wanda kuma ya taka ka ya wuce sai ga mutum idan abin hawan ma gare shi misali moto gare shi nau'i kaza yanzu baya kallon wanda yake ta yaka ko wanda yake ta bilu a yana kallon wani kalan moto sabo wanda yake yayi wanda ka gaskiya wani inda irin moton ka na samu aida na more yo kai wanda kake sama yanzu wani shi yake nema a rayuwar shi a rasa shi in motar ce haka kala daban-daban ga su su ba in mami kake takama in mami kake da shi wajibinka ne ka yi godiya ga Allah saboda wani wannan abin da kai kare na kake gaba kuma ba shi shi abin da ke nema shi yasa ubangiji yake cewa halin dan adam butulu shine wanda in aka jarrabe shi aka bashi dukiya zai rika ce kai Allah yana son Allah na kaza akwai wanda zai ma ɗauki cewa kamar ma'auni ne na Allah yana san shi idan zama tu iya da wadata iya da wadata sai da kamar su su ne ‘yan gidan gaba su ne ‘yan ajin tabarkalla a wajen Allah haka yake gani wanda kuma aka jarrabe shi da talauci shi kuma sai da cewa ai gaba ɗaya an gama walakantar da shi to waya walakantar da kai nawa ka ba Allah ya yi ka ganin da kake nawa kake bashi oxygen din da kake shaka nawa kake bashi ji da kake na'urar da take kula da wannan nawa kake bada kafafunka da kake taka haya kake haya ka doke su duka wani imomi ne na Allah ga sanan burjik a gare ka amma dan abin da bai taka ra kare ba in yi gitta wa dalib sai ga dalib yana nema ya kafirce wa ubangijin da ya samar da shi Allah ke cewa kalla bal la tukrimuna al-yatim lafazina harafin kalla ai laisa al'amuru kama yara hadar kafir wa ya taƙir wa ya ƙoli al'amarin ba haka nan yake ba kamar da wannan kahurin ya ƙudurce ko kuma wannan butulu daga cikin musulmin yake ambatawa ya ƙudurce yake haɗin cewa wai in ya samu kuɗi Allah yana san shi in Allah ya kumuta mashi arzikin shi kuma ya ce Allah ya walakantar da shi al'amarin ba haka ba yake Allah ya ce balla tukrimuna al-yatim matsalar ku la tukrimuna al-yatim ba kwa girmama maraya ba kwa karrama shi ba kwa sa shi cikin abincinku ba kwa sa shi cikin abin kayan abin more rayuwarku la tukrimun al-yatim sannan kuma wala tahadduna ala ta'amil miskina ba kwa zabura da kokari da hamzari akan ciyar da mutumin da yake ba da miskini ka ba ma miskinin da bai da ba a kwaɗayi da hamzari wajen ciyar da miskinai to kaga waɗannan halayen guda biyu da Allah ya ambata da cikon na ukun su wanda shine wa ta'kuluna turasa Allah yace kuma ga kunan kuna cin at-turasa ya'ani gado aklan lamma ai aklan kathiran ci mai yawa wa lamman ai shadidan mai tsanani ta hanyar da za ku rika cinye rabon mata ku rika cinye rabon yara na abin da ya shahi dukiyar saboda kusan ba su da wayo ba su da kokarin kula da wannan dukiyar idan aka biyo ta kai kai sai ka zauna a saman dukiyar kai ba ba kere a saman Allah ce kuna cin dukiyar maraya akilan lamma ci mai yawa daga mutum ya mai da dukiyar maraya da aka bari ya mai da ta kayan shiga da shi Allah kiyaye sannan a hali na gaba sai ubangiji yake cewa wato hibbunal mala hubban jamma kuma ga ku da bala'in son kudi to hibbunal mala kuna son kudi hubban jamma ay hubban shadidan kathiran so mai tsanani kuma so mai yawa adam yana son kudi yana son dukiya to son dukiya ga zuciyar dan adam ba shi bane aiki saboda Allah ce zugina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqattarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth Allah ce zugina linnasi an kawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa'i an kawata musu son sha'awa bangare na farko na mata kamar da su matan Allah ya zuba musu sha'awa na iya maza kuma wannan ba wani kasa bace ga dan adam ko kuma cewa wani ya taka matsa mataki kaza ne a wannan haka Allah ya ga dama dabi'iyyan yanda zaka iya jin yunwa ka ci abinci ka ji ishurwa ka sha abin sha haka Allah ya zuba wannan sha'awa a jikin namiji da mace an kawata wa mutane wannan to ba hawa abun bane ba matsala a hawan abun ta hanyar da ubangiji subhanahu wataala bai sharata ba da bangaren sha'awar matan ne sannan kuma bangare na biyu bangaren da abin da ya shahi Allah ke cewa a bangaren da ya shahi azurfa da zinariya da ɗaurarrun dawaki abubuwan da yake arziki ne kuɗi ƙara mera son kuɗi daga an ce kuɗi to za ka ji da faɗin kalmar kawai yake da wahala sai ɗan sai ya ji wani ɗan daɗi a cikin ranshi saboda yadda aka ɗabi'antar da zuciyar akan son kuɗi ɗan mera son kuɗi shi yasa Allah ce wata hubbunal mala hubban jamma kuna son kudi so mai yawa wannan son kudin nan ya kai wasu daga cikin mutane za su iya mu'amala waɗanda Allah ya haramta saboda su samu kudi ga abu kaza haramun ne amma dai zai yi za ta aikata saboda me saboda ita kawai alhalalu ma halla fi yadiha in ta samu magana ta riga ta gane wani ya kashe saboda ya samu kudi ya dira gidan wani ya sace ya walakantar ya yi wane ne duka saboda samun kuɗi shi na lati wato hibbunul mana kuna son kuɗi hubban jamma so mai yawa to wannan son dukiya yana ɗaya daga cikin ababen da suka lalata zamantakewan yau mana rihewan idon mutane akan harkar dukiya ana ga abu ba daidai ba ne ba amma ba za a yi gyara shi mai yasa saboda ai harka ce ta kuɗi saboda ana yake samun tuwon da zai ci yanzu misali ka ɗauki harakan zamantakewa na aure tsakaninmu da allah harakan kuɗi matsala nau ta kawo da yawa saboda na harko dai kaso da yawa daga cikin mata wanda za su yi aure kowace tana so ba ce duka ba kaso mai yawa kowace tana so ta samu wadda iya da wani abu a hannun shi tana son mai kuɗi kuma wannan yana da asali daga irin ababen da ake kallo na fina-finai da sauransu an zo an yi filim a cikin awa ɗaya gidan wacce kaza kaza kaza kaza ke ce ke ma gidanki dole an yi kaza da aka yanzu mai kuɗi ake so a samu ko ma'aikaci babba yanzu wannan mi'iyar ɗin wannan ma'aunin sai zamanto shi ne ma'aunin da ake aunawa wajen zaben wanda ya kamata a aura a daidai lokacin da addinin musulunci kuma ba haka bai ce mana idan mace tashin aure ba ya kamata aura ma'abucin addini idan namiji tashi aure ba ya kamata ya aura ma'abucin addini a to yanzu ba ma'abucin addini yake na yanzu ma'abucin kuɗi ko matsayi yake nema ko da halayen shi da ɗabi'un shi la'allama wani ana shakka akan yin sallar shi ba amma wallahi in ya huso ya ce yana son wacce zai aure ta to sai a hankali duwan wanda zai bayani ce a'a wannan mutumin wanda kuke gani ba mutumin kirki bane ba ittafaqatul umma mut an yi ittifaqi ta mutumin na mutumin banza ne baya jin magana ya zama dan bai kaza bai kaza bai kula da addini ba bai girma mutane amma wallahi duk wanda zai zo wannan bayanin a gidan wannan in dai ba waɗanda Allah ya ma rahama ba da da tsinkaye ca za a yi wannan ɗan bakin ciki ne ko kuma wacce ɗan bakin ciki ce ka shi ƙetawa wacce ta samu inda za ta je ta huta wacce miki hutu za ki ta yi kina za ki ta yi neman aljanna sil'atullahi ghaliya sil'atullahi ghaliya sil'atullahi ghaliya ala inna sil'atullahi aljanna kina za ki ta yi neman gidan aljanna lalle ba laifi ya zamanto misali mutum ne wanda an yi da ɗabi'un shi da halayen shi kuma Allah sa iya dauna abu hannun shi rayuwa za ta ƙara kyau amma kai ne zamanto wannan shine ma'aunin wanda kuma ya aihwar da banna da yawa ko kuma a an sani mutum ne wanda zawaq ne kawai auren yi yake aura ya sake aura haka kawai ɗabi'a shi take ya zama wani abu kawai saboda shi yana da duk inda ya tafi ba za a hana shi aure ba sannan kuma daga ya aura lokacin da ya gana ba kuma zai saki sai zo gidanku kuma sai a ba shi me ake dubawa abinda za a rika samu wai a sheke sai ai abinci ba yake soyawa yana kawo yau da kahin ya zo ya ce yana son dawa yake ci da ku ko kuma duk bukacin tuhu ga wani shekarun har sai da kuka zo ran da shi ya zo ya ce yana son wacce ko da iya da ku rike mutuncinku da mutunci da daraja da kuke da amma kawai da an ce wane na da sai ga mutane sun zube warwas da uwar da uban kowa ya sabka daga matsayin da yake kawai sun zama taba Allah mabiya ne kawai ga wannan mutuma abin da yake so shi zai ya zo gidan ubanta uban yarinya yana bin shi yana mushi karamin murya wai lahi ai kaza yake ai sheke kaza sheke kaza in ba sheke ba a ce ku walakantar da shi ba amma kuma kowa tsaye daidai hurumin da yake da mutuncin da yake da kuma sannan bugu da ƙari irin wannan mutanen duk wanda ya zo aka bashi ya san me sa aka bashi saboda kudin shi aka bashi ya sani da haka zai walakanci iya san rai a lokacin da ya ga dama ba wani sauran tanadin wani abu da zai yi da mutunci me yasa saboda ya san me yasa aka bashi ku da kanku abin da sa kuka bashi saboda kwadai ne shi ko kwadai mota ce duk wanda ya hauta zai sauka a tashar walakanci kuma haka ake yi ba zan mance wani abokinmu da ya ce yana son wata muka je muka yi hira da mahaifiyar yarinyar ba kira baki wallahi lokacin ni ina karatu shi ba abokin da wancan yana karatu wani bangare na daban yanzu bayan mun koma wajen karatu sai wata ran yake kira da ya ce kaji kaji abin da yake faruwa na ce abin da labari sai ce waccan yarinyar da aka yi magana fa wallahi an mata aure na ce to Allah sa shi ne mafi alheri a gare ka kai su kuma Allah kiyaye hanya kuma mutumin da aka ba ma ittafaqatul umma biduni khilaf an yi ittifaqi gaba ɗaya ba a samu sabani ko ɗaya ba ijma'i aka samu ga mutanen da yake rayuwa a cikin su cewa mutumin banza ne mashayin giya ne mazinaci ne amma yana da kuɗi kuma wallahi abin takeici yarinya ta tana makaranta da addinin ta tana kokarin karatu aka ɗauka aka bashi wallahi ko shekara bata yi gidan shi ba ya sake ta banda wahalar da ta sha je shagiya ya zo ta mata hayaniya surutai da amai da wane ne komi abin da aka saɗan giya yana yi ƙarshe auren ya zo aka buɗe aure aure ya lalace kuma ita abin takaici ita yarinya sai zaman to maki yanzu yanzu an bude mata wani kofa sabuwa a cikin rayuwanta wanda abin da bata sani a dama yanzu tana hutuwa daga gidan shi kuma da kawai ta shiga aikata ayyuka na fasikanci wallahi wani abu har yanzu ina tana shi a cikin raina kuma ina jin shi wallahi a cikin raina kuma me ya jayo shi uwayenta shi kuma wannan mutumin da nake magana abokin na wallahi har a yanzu yana na mutum yana aikin da irin aikin da ma ake bukatar yana da wannan aikin da suka yi haƙuri wallahi abinda suke so na kuɗin ma'aunin shi a san samu amma suka rasa yarinya ta zo ta shiga wani haraka na daban rayuwarta ya lalace auren bai tabbata ba saboda kwaɗai kuma abinda kuka samu bai wuce daga ran da aka ce an ɗaura aure shi ke da magana ta daga ta gane duka binku da yake da lallaba ku da yake duka kayan a samu a bashi in aka ba billal an baka hankali ba ko gaida ka bayani saboda sun makwadaici ne kai kwadai ya sa ka bashi kuma wannan da yawa yana nan faruwa kana kama an ci gaba an waye an yi waye uwaye suna nan har yanzu suna tilasta ɗiyansu suna auren waɗanda ba sa so ba laifi ba ne ba uwaye su shawarci su ba ma yin su shawarar kaza kaza kaza kaza kaza saboda la'alla akwai wasu abubuwan da sanya rayuwa amma matsalar wai ka ga wasu da yawa sai ga yarin da ita hanyar da ta kamo shine daidai din na uwaye shine ba daidai ba to irin wannan musallan kowa a cikin mu ana iya da su da yawa akwai wata da aka da matsalar ta taso wani yazo yace ma yace ma uwar ya mata alkawalin in ta yarda an yi sadakin wannan shi dama uban an mai da shi gehe kasan duk inda mace ta zauna inda ta zauna sosai to shi kuma namiji an bayan kalin ya zama sori inda macen ba da sahi gari ta wata sa abin da ya kamata sai ta tura shi daga saman kujerar shi ita ta hau ta zauna ya zama to ko magana aure aka zo da ita ake magana shi ya zama ya zama sulufiyo yake ce mata in ta yarda an yi sadakin nan ya mata alkawali jika 500 banda harkar sadakin wanda mace har gidajen ɗan tsubu da boka take zuwa wai mi take nema a sabbara ita kuma yarinya ta ce gaskiya wannan mutumin bai mata ba saboda shi ba akwai labarin shi ba mutumin kirki ba ne ba wallahi a haka aka zo aka yi sadakin nan tana jiran san mil san mil shuru kuma kasan ɗan duniya da ya zambace su wuf aka yi aka samu aka ɗaura aure shi kenan faltakal mawu ala amurin ƙadƙudir ta kuma kuma take shajen wani san bilin da ba aka tashi ana tsammanin wani ka'amala allah cakar da ake bakara mace wallahi mutum ya bi allah ita duniya in allah ƙadata za ka same ta kai dai kakka zama kasul kakka zama farisi ka tashi ka neman gurgurar hali amma abinda Allah rubuta za ka samu za ka same shi kuma duk ya raba ka da haɗa maka abinda Allah bai rubuta maka ba za ka same shi huto musu yi a matsayin mai akwai ya zo da wannan mota ya zo da wannan ai a yami yake wane ne wane ne wallahi wani suka raka amare inda za su ajiye haƙarƙarinsa suka ta suka rasa kawai kwana ɗaya na biyu kawai ga sun dawo lahiya kayan ma da aka kai inda za a instalin kayan ɗakin bai isa sai kuma arka ai ya cuce mu bai a kun cuci kanku ne kun cuci kanku to iru dan adam yana son son kuɗi sai ya sa dan adam irin shi sai ya rihe ya ta aikata abin da ba daidai ba wanda shi kuma ba abin da zaka ci abin da Allah ya kadarta maka ne zaka samu shi ne zaka samu sau nawa zaka zo kaga an zo an yi wani al'amari a zahiri ne ga kamun ba koyi bane ko ko mutumin da za ga mutumin da an zo aure shi bai da kobi amma kuma yau da gobin rayuwa sai ga Allah yana ƙara buɗa mashi al'amura suna ƙara kyau kuma shi ya yawa waɗanda suka yi kuɗi bayan aurensu su suka fi yawa sama da suke da kuɗi kayan su aure wannan haka nan ne kar ku nuna nawa Allah tsammani kuma abin da Allah ƙazarta muku za ku rayu ku rayu a cikin shi kuma sau da yawa irin wannan matsalar tana da alaƙa kuma da mutanen da suke cikin talauci kai da in za ka ba da ɗaya ka tsaya ka dage ka dubi namiji jarimi ka bashi iyaka kawai magana ta ƙari maganan yana da bai da wanda ba ya tawace mai muhimmanci in dai iya da jarumta iya da ƙoƙari da hamzari to zai ƙoƙari ya samu abin da zai ciyar da ita ruha mata asiri gwargwaron hali ba za a ganta a walakance ba ba za a ganta a kaskance ba amma idan ya zama to a namiji ne faru sai to ko iya da ba lalle da tamu mutane suke da kuɗi mazan suna da kuɗi matan kuma suna cin bone wanda kike ga cewa kamar mai matsalan ne ya bar miki abubuwa mu haka amma shi da ake ga yana da kaza in ya tashi watakila shinkawa da za ku dama sai auna mu sai muku lissahin keke da keke kuma da hali ana ce alajuwa ne alajuwa ne alajuwa ne duka akwai ko ta kowane bangare kawai ma'auninki lalle a duba mutum wanda yake da addini shi ne abu na farko mutum wanda ya san ya kamata mataki na biyu zama ta ko dan wani abu a hannun shi wanda za su za su iya ruwa kansa asiri wannan shine kaida shine ma'aunin da ya kamata mutai a saman shi in ko mutai a saman shi ba to koke koken da ake da sauransu duka gashi na yana faruwa daga gashi na aure ne ana tayi kuma yana ta mutuwa mana ba ba ji ba gani ba kakkautawa me yasa saboda kuskurewa zaben wanda za a aura ta kowane bangaren guda biyu ita ta kuskure shi ya kuskure shi yana kokarin dole ya samu mace mai kala kaza mai kira kaza mai launi kaza mai wane ne mai wane ne shi abin da yana da shi kenan ashe bai san ba cewa la'alla sufofin da yake bukata na bayyanan ga su a bayyane amma kuma a cikin bala'i ta zama to kaman balbela bayan wari ne taskal abin burgewa abin sha'awa amma kuma fi dakhiliha a cikin kuma baki ne irin halaye ba su da kyau ɗabi'unta musu da kyau halin zamantakewanta ba daɗi haka ita macen ta gana miji ta ce dole sai mai kaza sai wanda yake da ya mallaki gida ya mallaki wane ne wane ne wane ne su abubuwa na rayuwa ba kuwa ba Allah kadarta mai zai mallaki kaza kar kuma mu tada ba kan mu hankali a tsarin rayuwar da aka yi wani ba a yi shi ba zai mallaki gida a wani ne zai gina shi kuma shiga haya kuma Allah ba shi abin da zai biya haya wannan shi ne rashin asirin da Allah ne in yace bai yarda ba dole sai ya ci bashin banki ya gina gida to gashi ga Allah Allah kiyaye Allah ce wato hibbunal mala kuna son kuɗi hubban jamma so wanda yake na fitar hankali daga kowa malam ba ba ba ƙarami ba ba waɗannan ayoyi suna karantar da abubuwa kamar haka abu na harko an nazariyatul madiyatu lam takun haditha magana na cewa samun kuɗi ba wata matsala ba ce sabuwa a ce ta zamanin nan a dama wani abu ne da ɗaya cikin zarar adam yake cewa iz arafaha almadiyuna saboda wani suka suke wanda kuɗi ya dame su mutanen garin makka a wancan lokacin min mushrike quraish na daga mushrikan qurayshawa ka nan da kusan karnannuka 14 da suka wuce kan makamancin wannan su wasa da wannan bala'in na son kuɗi kenan son kuɗi ba wani abu ne sabu sai da in za ka so shi ka so shi a hankalce ɓangaren nema da ɓangaren kashewa abu na biyu waɗannan ayoyi suna karantar da wujubi ikramil yatama wajibcin karrama marayu wal haddi ala it'amil jiya sannan da kwadaitarwa akan ciyar da ciyarwa ga masu ma'abuta yunwa min fuqara'in wa masakin na daga fakirai da miskinai fakirai miskinai masu yi a ce a rika ciyar da su abu na uku wujubu i'ta'il mawarith li mustahiqiha wajibcin bayar da zakka abwan gado ga wanda wanda suka cancanci wannan gada zukuran aw inathan sigaran aw kibaran maza ne ko mata ne yara ne ko manya ne duk wanda yake ya stahiku haƙƙin shi na bashi to wajibi na bashi ka san su a jahiliya ba a ba da gado gado ba a ba yaro ba a ba mace gado kawai wani babba a cikin gidan shi zai yi mursisi kawai ya zama na saman duke gaba daya a ce wani ya wacce ba ba ta koyi ba su ta yi wacce mutumin da bai iya hawa duke ta yi wajen yakin kabila ba kasuwanci take ba ba in aka bata kuɗi za ta yi shi da aka zancen a raba gado da ita ma bai taso musulunci da ya zo ne tabbatar wa mace da cin gado suna ga yara ƙanƙana su ba su da haƙƙi a cikin gado saboda duk abin da za su yi na rayuwarsu hidima ce yi musu aiki to addini musulunci sai ya shar'anta kai ba yaro wanda yake cikin ciki ba inda an busa inda akwai shi inda akwai shi to wajibi ne a dakata ya hutu ko kuma a raba gadon da iftiralaf inda ake na matsala ta munasakhat sana abu na hudu at-tandidu bi hubbil mali alladhi yahmilu ala man'i al-huquq an yi jan kunne game da irin son kudi wanda yake sa dan adam ya ya kai matakin da bai iya bada haƙƙin da yake saman dukiya misali zakka ce bai ibadawa sadaka da ba wannan subhanallahi baya iya Allah wani kudi ji yake kamar a jikin shi ake cira to wannan irin wannan irin wannan kasa mai son kudin bai da amfani bai da amfani sanan wa yazinu al-umur bi mizanihi quwwatan wa da'fan mutum ya auna al'amura ta bangaren rauni da bangaren ƙarfi kawai zamanto a ce kai komi kawai kudi kudi kawai ran ɗan adam ta ɗabi'antu a kan son kuɗi haka mutum ya yi ƙoƙari ya rage ma wannan abin kai wata rana wani lattijo yana zaune a bakin hanya da ni da wani ana kiran shi da suna mal abdullahi mun zo wuce sai muka zo wasu kuɗi jika da wani abu kaɗan haka a ɗarami a cikin wata leda kuma a wurin babu kowa sai shi lattijon nan da muka ɗauka sai muka ce mashi malam ba ku yi yadduwa ba kawai da ɗaga baki wacce kuɗi ne sai muka ce mashi iya ce ku kawo su kaga bidun istifsa ba tare da cewa nashi a kawai tambaye da ya kawo kuɗi ne aka ce kuɗi ne ce kawai ku kawo su to anan dai sai muka hana saboda mun san tabbas kawai ba nashi sanar da muka rike su kuma ya zami da su ƙarshe mal abu ya kawo ya maida mashi ya musa ran ɗadam yana son kuɗi ya son kuɗi ka duwa haka yadda za ka gaba mutum ga kuɗi a gindin shi ba zai iya hudda kuɗin ba a mashi magani sai dai ya mutu ya bar wannan kuɗin ya mutu ya bar su to irin wannan son kuɗin bai da amfani mutum ya rage maka shi ba hana ka baka so kuɗi amma ka so su da huskar da addini ya yarda akan so su na'am
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa kalla a aha dan adam ya ankara al'amarin ga yanda yake idza dukkatil ardu a lokacin da aka girgiza ƙasa idza dukkatil ardu dakkan dakka aka girgiza ƙasa girgizawa mai tsanani ay hurrikan harakatan shadidatan wa zulzilan زلزالا قويا فلم يبق عليها شاخص البتة da adam ya rika tuna kudin da kake fama zaka tara aiwa ne ne aiwa ce ce ka rika tuna ran da Allah zai girgiza ƙasa girgizawa girgizawa mai tsanani a lokacin da aka girgiza ta nan lam yabqa alaiha shakhisun albatta babu wani abin da yake tsaye a saman ƙasar nan wanda zai saura komi ya rushe gine-ginen da kuka yi da masana'antun da aka gina da wanenin da aka yi komi da komi ya riga ya ƙari babu ɗan adam ya rika tuna wannan ranar za ta zo kudaden da ka tara kudin da kika tara hajiya ki rika tuna ranar da za a zo wannan dukiyar gata na amma kuma ke ga ki za ki fasa ki je zuwa ga Allah subhanahu wataala ba za ki tafi da su ba amma kuma lissahinsu yana gaba yana jiranki idha dukkatil ardu dakkan dakka wannan shine ranan da ubangiji subhanahu wataala yake ambata cewa idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha za a girgiza kasa girgizawa wa akhrajatil ardu athqalaha kasa za ta hudu duwar abin da yake da yauni a cikin ta duk wannan wani zinariya da ake sai an ji an rami an yi waye rami ya zabce ya fada ma wasu a daga an yi wannan girgizar nan haka wannan abubuwan gaba ɗaya su mutu wa qalil insanu ma la hadaram zai rika can me ya samu ƙasa lahiya me ya same ta ga komin ya hoto ina mai son zinariya yazo doka kai ta rikici ka bata da Allah subhanahu wataala saboda son dukiya saboda son zinariya da azurfa da kaza da kaza yanzu ga tana ba bakin komai ba a ce wa idal ishar uqdilat manya-manyan gine-gine da manya-manyan wane ne uqdilat gashi nan komai an bar su kowa ya bari ga gidaje nan ga motocin nan ga wane ne ga wane ne babu wanda yake da kudayen su ƙasa kuma yau ma izin tuhaddis akhbara za ta rika bada labarin abin da aka yi a samanta yanzu zaman da kika yi a nan ƙasa za ta ba da labarinki akan cewa wacce irwa ne ta zauna lokaci kaza rana kaza a waje kaza ta saurari karatu alkurani mai girma ta saurari tafsirin sura kaza to haddisu akhbara me yasa bi anna rabbaka aw hala saboda ubangiji ne yayi wahayi zuwa gare ta ya bata izinin yin wannan magana to dan adam ya rika tuna idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka ubangijinka zai zo zan wanda ya dace da girman Allah subhanahu wataala amma dole ka yarda Allah zai zo sannan kuma wal malaku da mala'iku su ma za su zo saffan saffa sahu sahu ka ranar kasan ba kayan bara na wasa bace ƙasa ta girgizu girgiza mala ubangiji ya zo mala'iku sun zo sahu sahu sannan waji a yau ma'izin bi jahannama ita ma wutar jahannama za a zo da ita za a zo da ita walaha saba'una alf zimam mazala ce za a zo da gidan wuta tana da linzami dubu saba'in me yake cewa linzami shi ne abin da yake sa a bakin raƙonan doki wanda aka ja zai iya tsayawa aka saki zai iya tahiya kuma tahiyar ma da irin yadda aka riƙe wannan linzami to ita wannan wutar za a kawo ta tana da linzami ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har dubu saba'in sannan wannan linzamin dubu saba'in a kan kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne suke rike da shi tana jaye da mala'ikun da suna jaye da ita tana ja suna ja saboda ƙarfin da Allah ma gidan wuta shi yasa ɗada ka riƙa haɗi wa zuciyarka cewa bikki iya jurewa azabin wutar jihannama da aka ki tsaki aikata aikin alheri baka iya kakka wahaltar da kanka ka jawo kanka taɓewa da asara a cikin rayuwar da ba komi ce ba misa ce rayuwar duk abin da ya wuce ya wuce lissahi shi ne kawai ke kanka amma an ƙari ranar da ubangiji su wani ta'ala zai yi umarni a zo da wutar jihannama ita ma za a zo da ita yau ma'izin a wannan ranar ce ya ta zakarun insanu ai alkafiru dan adam kahuri ko dan adam musulmi wanda ya sakake ta wasa da shirmi a rayuwa ya tazakkaru zai rika tintintinin cewa abinda annabawa ma qalat lahum rusul min wa'dillahi wa'idi abinda annaba suke cewa azaba Allah za a zo da wutar jahannama tana linzami kaza tana da wane ne a lokacin zai tuno wannan maganar ya tazakkaru al-insan وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى أي لا تنفعه في هذا اليوم الذكرى wannan tunawan da ya yi baya amfanar da shi a wannan rana saboda an riga an ƙari an ƙari an ƙari daga ran da kika mutu ka mutu na mutu an ƙari shi kenan da aka duk abin da za mu aikata na neman samun tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ƙoƙari mu aikata shi a yanzu yanzu muke da idan ta riga ta wuce ta wuce kenan babu hirar dawowa yan wa kowa ya ma kan shigata ta hanyar ya tsaya ya bauta wa Allah subhanahu wataala yanda ya kamata kar ka zo ranar da Allah kiyaye ranar da ɗadam zai rika cewa gashi an haɗi kaza ban aikata ba an haɗi kaza ban aikata ba yau ma'iz ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu zikra yo ina yake da ina yake da muhimmanci wannan tunawar da kabe da muhimmanci bai da fa'idar komi sannan kuma nadama ba ta ƙare ba nadama za ta ci gaba zai ci gaba da cewa ya kulu ya laita ne ƙaddamtu ya kulu ya laita ne ƙaddamtu li hayati fayau ma'irin layu azibu azabahu ahadi wala yusiku wasaƙahu ahadi يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Ubangiji subhanahu wata'ala yake ƙara hakaito bayani akan duk mutumin da ya zamanto ya taɗe bai abin da ya kamata ba. wanda na harko dai mun ji yau mai tazakkarul insanu wa anna lahu zikra za mu ji gaba ƙarin bayani akan maganar taɓewa da shi ɗan adam in yake yi yana ma kan shi raraukan cewa ina ma ya gabatar da ayyuka alheri wanda za mu ji shi a gobe insha Allah ta'ala abinda muka ji Allah subhanahu ta'ala ba mu iko aikatawa na aikatawa na bari Allah ba mu ikon bari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله